أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان الحاكم فقال الإنسان والعبيد يومنا سابر وسلم شعبان بن قال صلى الله عليه وسلم على تبوك يديه سابعين وضعون يديه تبقي ga watan uku miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu saboda tagajjeron karatun. Abdullahi da Amur da Asu wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ya ce daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi ya ce yarda Allah maɗaukaki na cikin yardan mahaifa idan mahaifa suka yarda da mutum ɗa to Allah ma maɗaukaki ya yarda da shi. wa sakhtullahi fi sakhtil walidai fushin Allah madaukaki na cikin fushin mahaifa idan mahaifa suka yi fushi da da to Allah madaukaki na fushi da wannan bawa nashi akhrajahu tirmidhi imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa sahahahu ya ingantar da shi wa sahahu ibn hibban ibn hibban ya ingantar da wannan hadisi wal hakim da imam da imam hakim إمام الصنعاني رحمه الله كتاب الحديث دليل على وجوب رضا الولد لوالديه wannan hadisi na nuni a bisa wajibcin ko tilastuwa ta yarda uwaye su yarda da ɗa ko kuma ɗa ya nemi yardan mahaifanshi wa tahrimu iskhatihima kuma da haramcin saba musu da fusatar da su fa innal awwala fihi mardatullah gaba ta farko a cikinta akwai yarda Allah maɗaukaki idan ya nemi yardarsu to ya nemi yarda Allah maɗaukaki wasani gaba ta biyu fihi sakhtuhu akwai kuma fushi na Allah maɗaukaki a lokacin da mahaifa suka yi fushi game da diyansu fa yuqaddamu ridahuma ala fi'li ma yajibu alaihi min furudil kifaya sai da yayi kokarin gabatar da ya nemi ya gabatar da yardan mahaifan shi a bisa aikata wani aiki wanda ya zamanto farali ne aini farali aini faralil kifa'i farali kifa'i ya mun sha bayanin shi cewa shine faralin da idan wasu gungun mutane wanda suka isa suka tashi suka aikata to zunubi ya saraya a bisa sauran al'umma misali a ce akwai wani ilimi wanda dole ne a samu a cikin al'umma irin wannan nau'i na ilimi to idan dukkan al'umma suka yi barasu ba su tashi ba to sun yi sabo gaba ɗayansu amma in aka samu wani gungu wanda ya isa ya je nemo wannan ilimi to farilla wannan ta sabka a kan sauran al'umma misali yanzu a ce ilimin yaƙi ko ilimin gado ko ilimin abin da ya kama da haka ko ilimin likitanci wannan sai zama to idan wasu sun tashi sun aikata to ba su da zunubi ya saraya a kan sauran al'umma to dole ne ɗa ya yi ƙoƙarin gabatar da neman yardan mahaifan shi akan irin wannan farali na kifayi kama fi hadisi bin umar hadisi bin amr kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi da amr annahu ja'a rajulun yasta'zinu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil jihad ya ce wani mutum wani sahabi ya zo iya neman izinin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama game da jihadi, ya ba shi izini ya je ya yi jihadi. Faƙala, manzo sallallahu Alaihi wasallama ya ce, A hayyun walidaka, mahaifanka guda biyu suna da rai? Ƙala na'am, ya ce suna da rai manzo sallallahu Alaihi wasallam. Ƙala fafihi ma fajahid, to game da su cikinsu ka je ka yi jihadi. ka je ka yi jihadi kulawa da su shi ma wannan nau'i ne na jihadi amma na ana nihin jihadin wanda ya zama to ba farali aini ba ba jihadin da limami ba ko shugaba zai tashi ci gaba ɗaya al'umma ta je ta yi jihadi ba irin shi ba jihadin dai da shugaba zai ce da wane da wane da wane da wane runduna ka za su je su yi yaƙi to wannan sai zamanto ba bai zamanto dole ba akan sauran al'umma wannan hadisi abu dawud ya fitar da shi daga hadisin abi sa'id hallo an samu hadisi anna rajulan hajara ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-yamani min al-yaman fa qala ya rasulullah inni qad hajartu qala hal laka ahlun bil yaman fa qala abwaya qala adhina la adhina lak qala la qala farji fasta'dhinhuma fa in adhina laka fajahid wa illa fabirruhuma wani shi ma ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya neman ya bashi izini akan yayi hijira domin yayi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi shi kuma mutumin daga Yaman yake ya tambaye shi yace kana da iyalai a Yaman yace mishi ina da iyalai mahaifana suna nan manzo sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi sun baka izini ka taho qala la yace a a manzo sallallahu alaihi wasallama yace farji fasta'dhinuhum ka koma ka je ka nemi izinin su fa in adhina laka fajahid in sun baka izini ka zo ka yi jihadi wa illa in kuma ba su baka izini ba fabbin ruhuma to ka tsaya kai musu biyayya shi kuma biyayya ga mahaifa halau ya riga ya gabata shine aikata musu dukkan abin da za ya kumshi alkhairi ne shine bir man bir asalin shi shine alkhairi abin da ya kumshi alkhairi shine bangaren yi musu biyayya a cikin abin da ba sabon Allah ba agaza musu da dukiya da aiki wanda za ka iya yi na ka musu aiki ka girmamar da su balma ka girmama wanda suke girmamawa duka wannan na daga cikin biyayya ga mahaifa kamewa daga cutar da su musamman ma ko abin da ya shahi kosawa da su ko abin da ya kama da haka قال وفي إسناده مخت... وفي إسناده مختلف فيه cikin wannan isnadin hadisi akwai rawun da aka samu sabani a cikin shi sai dai kuma wancan hadisi ingantacce ya wadatar mu da shi wa kazalika ghairul jihad min alwajibat mala yace kuma kuma bayan wannan na wajibobi wanda ba jihadi ba wa ilayhi dhahaba jama'atu min alulama kal amir al-husayn ka zakarahu fi shifa shifa da yawa daga cikin malamai sun ta yi a kan wannan ra'ayi misali akwai amirul hussein ya ambaci wannan ra'ayi a cikin littafin shifa haka imamu shafi'i faƙalu suka ce ya ta'ayyano tarkul jihadi idalam yufrad abuwan ya zamanto wajibi ne mutum ya bar jihadi idan ya zamanto wannan jihadi ba na tilas ba ne ba illa fardul ain sai kuma abin da zai gabatar da shi sai farali na aini kas salati alwajiba misali sallah ta wajibi fa innaha tuqaddam wa in lam yarda biha alwalidani bil ijma malamai suka ce sallah ta farilla ana gabatar da ita ko da dai mahaifa ba su yarda da ita ba misali ga lokacin sallah yayi lokaci zai fita uwaye su yi umarni a yi kaza sai ka yi ƙoƙari ka fahimtar da su lokacin sallah gashi ya yi na farilla kuma ana tsoron ya fita zan yi sallah sannan in je in yi abin da zan yi wannan ko da ba su yarda ba ana gabatar da ita wannan kuma gaba ɗaya da ra'ayin haɗin kan ra'ayin malamai wa zahaba al-aktharu ila annahu yajuzu fi'lu fard al-kifai kifayati wal mandub wa in lam yarda al-abwan wasu malamai suka ta yi akan cewa ya halitta a gabatar da abin da ya zamanto farli ne na kifa'i da abin da ya zamanto mandubi ne ko da mahaifa ba su ta yi akan shi ba malam ya tadarrar bihi bi sababin zalik in dai ba za su cutu ba da wannan aiki da mutum zai yi to mutum iya gabatar da biyayya ga su sai dai wannan sabanin abin da za mu gani ne kamar abin da Allah madaukake ya umarni da shi wa hamalul ahaditha alal mubalagati fi haqqil walidain sai suka ɗauki wannan hadisi da sauransu sun zo ne a bisa kai mutuƙa da kwatanta haƙƙi na mahaifa wa annahu yattabi'u ridahuma fi ma lam yakun fi dhalika saqtullah cewa zai bi ya bi yarda su ya nemi yarda su a cikin abin da ya zamanto ba hushi bai kai ga hushin Allah madaukaki ba kamar yadda Allah madaukaki ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa Allah madaukaki yace idan sun yi ma jayayya absa kan kai shirka da ni ka hada bautata da wani to a wannan babu biyayya Allah madaukaki yace fala tuti'uhuma kadda ka musu biyayya domin haƙƙin Allah ana gabatar da shi akan haƙƙin kowa wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa amma duk da haka ka abokance su ka, ka mu'amalance su a duniya da kyakkyawa ka kyautata game da su ka kyautata musu ka musu mu'amala kyakkyawa fa qultu mala yace al-ayatu innama hiya fi ma idha hamalahu ala shirk mala yace wannan aya ta zo ne a bisa kan idan sun nema su dora shi akan shirka da Allah wa mithluhu ghayruhu min al-kaba'ir da kwatamcin abin da ya zamanto manya-manyan zunubai ne wa fihi dalalatun ala annahu yuti'uhuma fi tarki fard al-kifaya wal 'ayn mala yace a cikin wannan aya hallau akwai dalili kan cewa zai musu biyayya a cikin barin abin da ya zamanto faradi ne na kifayi da wanda ya zamanto aini ne lakin al-ijma'a khassasa fard al-'ayn sai dai haduwar ra'ayin malamai ya keɓance bandara abin da ya zama to farli ne na aini kamar sallar farilla ko azumi na farilla ko abin da ya kamata wa ma idza ta'arada haqqul ab wa haqqul ummi wa haqqul um aqdam li hadith al-bukhari mala yace idan aka samu cin karo tsakanin haƙƙi na mahaifi da haƙƙi na uwa wannan ga uwa ta yi umarni ko uba ya yi umarni ko kuma ga abin da ya zamanto dukiya ce ko kuɗi ne ba zai isa ba a ba kowa da kowa wane ne za a fara ba a cikinsu mala ya ce fa haƙul umma aktab haƙƙi na wajen uwa shine za a gabatar li hadithin bukhari dalilin hadisin imam bukhari rahimahullah qala qala rajulun ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam min man ahaqqu bi husni sahabati Muawiya bin Haida kamar yadda wata ruwaya ta zo wannan sahabi ana cewa ana ce mishi Muawiya bin Haida yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne daga cikin mutane wanda yi cancanta in kyautata zamantakewa da shi qala ummak yace mahaifiyarka sai dai wannan salasa marrat iya tambaye shi sannan wa sannan yace sannan mahaifiyarka sannan wa sannan mahaifiyarka sai da ya faɗi wannan su uku sallallahu alaihi wasallam sun makala abuka sannan da ya ce sun man sannan sai ya ce mai sun abu sannan mahaifinka fa inna hudalla ala taqdimi ridal um ala ridal abu wannan hadisi ya yi nuni a bisa gabatar da haƙƙin mahaifiya a bisa haƙƙin uba qala ibn battal ibn battal rahimahullah yake cewa muqtadahu an ya kuna lil'ummi salasatu amsali mali abu shi ne abinda wannan hadisi ya bibiya uwa tana da kaso uku linkin mahaifi absa kaso guda ƙala wa ka'anna zalika li su'ubatil hamli thumma alwad'i thumma rida thumma rida yace wannan kuma ya kasance ne dalilin wahalar ciki da ta samu mahaifi ba shi yake dauke da cikin da ba nan wahalar ciki da take tare da shi sannan da haifuwa sannan kuma da shayaswa da reno da abin da ya kamata bisa Allah madaukaki ya bata haƙƙi guda uku akan haƙƙin mahaifi duk da cewa haƙƙi na mahaifi ba karami bane ba to amma saboda wannan wahalhalu da uwa take sha game da ƴaƴanta Allah ya bata haƙƙi uku akan mahaifi haƙƙin mahaifi guda qultu mala yace wa ilayhi al-isharatu bi qawlihi ta'ala zuwa wannan ne kuma Allah maɗaukaki ya yi nuni wa wasainal insana bi walidayhi ihsana hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan min yi wasici ga mutum kan cewa ya kyautata ga mahaifan shi ya kyautata wa mahaifan shi hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan mahaifiyar shi ta ɗauki cikin shi cikin wahala da jin da ba daɗi kurhu abin da ya zama to shidda da tsanani da rashin jin daɗi haka kuma wajen haifuwa ta samu wannan wahala da tsanani da rashin jin daɗi wa da'atu kurha kuma kwatamci wannan aya hamalatu ummuhu wahanan ala wahan haka mahaifiyar shi ta dauki cikin shi rauni kan rauni wahala cikin wahala imam qadi iyadi yake cewa zahaba al-jamhur ila anna al-um tufaddal ala al-ab fil birr mafi yawancin malamai sun tahi kan cewa mahaifiya ana gabatar da ita akan mahaifi wajen biyayya wa naqal al harith al muhasibi al ijma' ala hada imam haris al muhasibi ya dauko haduwar ra'ayin malamai akan wannan matsala sai dai nan malamai sun samu sabani akan cewa idan ya zamanto umarni ne ba al'amuran da ya shahi ciyaswa ba to ana lura da haƙƙin uba saboda shi Allah maɗaukaki ya ba kawama in wajen tarbiya ne to wannan uba yake da magana akan yayi umarni ya hana to amma kuma wajen infaqi ciyaswa to kuma sai a karkata wajen haƙƙin uwa domin galiban tarbiya ta tabbatuwa akan wajen bangaren mahaifa maza da kan mahaifa mata. Kala wa ikhtalafu fil akh wal jadd man ahqqu birruhuma minhuma. Malamai sun samu sabani tsakanin dan uwa da kaka wane ne yake cancanta a mai biyayya. Fa qala al qadi al aktharu al jadd mafi yawancin malamai sun tahi akan cewa za a gabatar da kaka akan dan uwa domin ya tabbata a shari'a al-ab al-jadd bi manzilatil um ab kaka iya matsayin uba shi yasa idan babu babu uba a gado kaka yake ɗaukar matsayin shi kenan kaka uba ne na'am thumma wa bihi jazama shafi'i kuma da wannan ra'ayi ne imamu shafi'i ya tahi akan shi wa yuqaddam man adla bi sababaini ala man adla bi sababaini kuma haka cikin wannan biyayya da kyautatawa ana gabatar da wanda ya zo ya dangantu da mutum da sababi biyu misali uwa ɗaya uba ɗaya ana gabatar da biyayya akan wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya shi wancan da sababi guda ne wa'annan su kuma wannan kuma da sababi biyu ne thummal qarabatu min zawar rahim sannan kuma a gabatar da wanda suke mukusanta ne bangaren mahaifa kenan bangaren uwa na'am wa yuqaddamu minhum al-maharim ala man laysa bi maharim su ma a cikin su za a gabatar da wa'anda suka zamanto maharim wanda baya babu arme tsakanin tsakanin ga wanda a tsakani akwai arme thumma al-asabat sannan kuma sai a gabatar da wanda idan babu wani wani zai ci gadan wani ko kuma mutanen da Allah bai ambaci ba kasan su a gado an ambaci masu gado ne sannan kuma abin da ya saura na dukiya ta su ce wannan su da ake cewa asaba ko asaba thummal musahara sannan kuma su kwanci su ya zo idan sai a gabatar da bayan wannan sai sirkai su zo sabanin halin da muke ciki galiba an yi gabatar da sirkai akan wasu wasu sun yi gabatar da sirkansu akan mahaifansu akan danginsu da abin da ya kama da haka thummal wala sannan kuma jibantar bawa wanda aka ɗiyotar sai ya zo ɗaukar nauyin bawa wulici sai ya zo sun maljar sannan makwabci ya zo wa a share binin batal ila anna tartiba haithu la yumkinul bir difa'atan wahida malam ce wannan malamai ibn batal ya yi nuni akan cewa wannan shirantawa na biyayya da gabatar da abu wanda ya cancanta na tabbatuwa ne a lokacin da ba za a yi musu ba a lokaci guda abin kenan kowa sai da sai a ɗau matakin wannan amma in yiwuwa ne kowa za a iya mai wannan to kuma sai ya zamanto gaba ɗaya an gama su an musu wa warada fi taqdim az-zawj ma akhrajahu Ahmad wa Nasa'i hallau ya zo ga gabatar da az-zawj miji ko mace ma akhrajahu Ahmad wa Nasa'i abinda Imam Ahmad da Imam Nasa'i suka fitar da shi وصححه الحاكم امام حاكم ينقتد wannan hadisi min hadisi Aisha radiyallahu anha daga hadisin Aisha wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare ta tace sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama ayyun nasu a'zam haqqan 'ala al-mar'a wani mutum ne wanda yi zama haƙƙin shi mai girma akan mace qala zawjuha mijinta mijinta shi yayi mafi girma haƙƙi akan ta qultu fa 'ala ar-rajuli qala umma to akan shi mutum ha namiji sai ce mahaifiyar shi ta hi kowa babban haƙƙi wala alla mithla hadha makhsusun bima idha hasala tadarrur mal walidain mal yace la alla wannan za a dauke shi ne ya keɓantu idan an samu cutuwa idan mahaifa za su cutu kina idan ba za su cutu ba uwa idan kuma za su cutu sai a gabatar da biyayya da su abu bir a kansu sannan kuma mace fa'inahu yuqaddam haqquhuma ala haqqi zawj kenan ana gabatar da haƙƙin mahaifa akan haƙƙin miji jam'an bainal ahadith kokarin hada hukuncin da hadisan wannan guda biyu suka zo ko kuma hadisai da suka zo suka yi bayani akan wannan matsala sai hadisi na gaba hadisin Anas قال المؤلف رحمه الله عن عن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه متفق عليه an samu wani hadisi daga Anas dan Malik wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi yake cewa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina yake hannun shi shine Allah madaukaki la yu'minu abdun wani bawa ba zai yi imani ba cikakke hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi har sai ya zuwa har ya sai ya sowa makwabcin shi abin da yake sowa kanshi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi mala yace al hadith waqa'a fi lafz Muslim bi shakk wannan hadisi ya zo ya abku a cikin lafazin Imam Muslim da shakku fi qawlihi li akhihi aw li jarihi yazo akan dan uwan shi ko akan makwabcin shi wannan ruwaya ta mutafakun alayya ta zo da jazm ta zo abdul nan kuma ali akhihi li jarihi aw li akhihi nam ko dan uwan shi ko makwabcin shi wa waqa fil bukhari li akhihi bighairi shakk kuma ruwaya ta imam bukhari ta zo ba tare da shakku ba li akhihi ga dan uwan shi al hadith dalilun ala izami haqqil jari wal akh malai ce wannan hadisi a cikin shi akwai girman haƙƙin makwabci da ɗan uwa wa fihi nafiyul imani amman la yuhibbu lahuma ma yuhibbu li nafsi kuma akwai kore imani ga kan wanda yake ya bayya san musu bayya so musu alkhairi kamar yadda yake so wa kanshi wa ta'awwaluhu ulama bi anna al murada nafiyu kamal al iman malamai suka tafsirin wannan hadisi suka ce ana nihin kore kamala ta imani ba wai baya da imani kwata-kwata ba a imanin shi ragagge ne imanin shi ba cikakke ba ne ba la ya kurush na bizalika la ya kurush an iman idan ya fifitar da kanshi akan dan uwan shi ga alkhairi bai huta ba daga imani kwata-kwata sai dai ragaggen imani gare shi wa atlaqa nam iz qad ulima min qawaid ash-shari'a anna man lam yattasifu bidhalika la yakhruju 'ala al-iman abu ne sananne da ka'ida ta shari'a wanda bai kamantu ba da irin wannan sifa sifa ta kamala to bayya huta daga cikin imani wa ta'wa atlaqa al-mahbub wa lam yu'ayyin manzo sallallahu alaihi wasallama masoyi ya saki wannan magana ba tare da ya takaita akan wani abu bai bai ce ba ko alkhairi ko wani abu ba a cikin wannan hadisi cayayi والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره او لاخيه bace ba alkhairi ko wani abu ba sai dai akwai ruwaya ta zo inda inda ya zamanto ya zo da kaidi na'am wa qad ayyanahu ma fi riwayat an-nasai ya zo a cikin riwayar hadisin da imamu an-nasai yace alkhairi fi hadha al-hadith bi lafz hatta yuhibba li akhihi min alkhairi har sai ya so wa ga dan uwan shi wani abu na alkhairi ma yuhibbu li nafsi abin da yake sowa kanshi to ko da babu wannan kaidi a hankalce mai hankali bai ya sowa kanshi shar ko alkhairi idan kaga mutum iya neman shari ga kanshi mahaukaci ne baya da hankali to sai zaman to ko da dai babu wannan kaidi ana fahimtar ana nihin alkhairi malamai suka ce wal muradu min at-ta'ati wal umuri al-mubaha ana nihin abin da ya shahi biyayya ga Allah da al'amuran da suka zamanto halaka ne Muhammad bin Salah rahimahullah ya ce wa hadha kad yu'addu min as-sa'b al-mumtani wannan kuma ma mai yuwa mutane su lissafa shi daga cikin abin da bai yayuwa yace walaysa kadhalika al'amarin ba haka bane wala Allah wani yace kawai bayayu bai zamanto mutun ya suwa wani dan uwan shi alkhairin da shi ma yake suwa kanshi yace wannan abu ne abu ne mai yuwa iz ma'anahu yace ma'anar shi لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام إيمان ديانكو بيا تكا حسيا سوا غدن وانش أتكي مسلمتي ما يحب لنفسه من الخير abin da yake sanya sauwa kanshi na alkhairi wal qiyam bidhalika kuma kwatamtuwa ko tsayawa da wannan ya hasulu bi an yuhibba lahu mithla husuli dhalik kenan ya sowa ya sowa dan uwan shi kwatamcin abin da ya so min jihatin la yuzahimuhu fiha ta bangaren da ba zai gwagwarmaya a cikin ta a cikin ta ba bi haythu la tanqusu ni'matu ala akhihi shay'an min an-ni'mati alayhi gulgudan ni'imar da ya samu kar ta ragu ga dan uwan shi ya zamanto daidai ni'imar da ya samu iya fatan dan uwan shi ma ya samu haka nan wa zalika sahalun alal qalbi as-salim mala yace kuma wannan abu ne mai sauki ga zuciya warakaka duk mutumin da zuciyar shi a warakaka zuciya gare shi to bayya fata ya zamanto ya samu alkhairi dan uwan shi ya rasa zai zamanto iya fata yanda ya samu alkhairi haka dan uwan shi ya samu wa inna ma wa inna ma ya'suru ala alqalbi dakhal wannan abu na zama wuya na wuya ta a cikin zuciyar da wanda ta zama to akwai ƙeta ko na abin da ya lalata zuciya afanallahu wa ikhwanana ajma'in Allah madaukaki ya kiyaye mu da dukkan ƴan mu gaba daya qala hadha ala riwayatil akh wannan kuma idan an dauke ta ne akan riwayar dan uwa wa riwayatul jar ammatul lil muslim wal kafir wal fasik was sadiq والعدو والقريب والأجنبي والأقرب ما yace wannan in an ɗauki a ruwaya ta ɗan uwa amma idan an ɗauki ruwaya ta makwabci to ta game makwabci musulmi da makwabci kafiri da makwabci fasiki da makwabci aboki da makwabci miki da makwabci na kusa duka ta kumshi wannan da makwabci wanda ya zama to babu alaka ta jini wal aqrab jiwaran wal'aba da makwabci wanda ya zama to gab da ƙofarka da makwabci wanda ya zama to yayi nisa da ƙofarka faman ijtama'at fihi sifatu al-mujibatu li mahabbati al-khairi la fa huwa fi a'la al-maratib to dukkan wanda sifofi wanda suka wajibtar da so ga alkhairi an same an samu wannan sifofi a cikin shi to sai zamanto shine mafi daukaka da da wannan san alkhairi game da shi wa man kana fihi aktharuha fa huwa lahiqun bihi wa halum majar kuma wanda ya zamanto an samu hi da yawa daga cikin wannan sufofi to hallo kuma shine ya biyo bayan wancan wanda ya zamanto ya tattar wancan haƙoƙi gaba daya na'am qala wal jaru lahu haqqani makwabci iya da haƙƙi guda biyu wa huwa al muslim qala al jiran wa min hadisi Jabir al-Jirani salasatun ya zo a cikin hadisin Jabir makwabtaka ko makwabci kashi guda uku ne jarun lahu haqqun wa huwa al-mushrik lahu haqqul jiwar jarun lahu haqqun wa huwa al-mushrik akwai makwabci wanda ya zamanto na da haƙƙi guda daya shine makwabci wanda ya zamanto mushriki iya da haƙƙin makwabtaka وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام makwabci musulmi iya da haƙƙi biyu makwabtaka ta musulunci haƙƙi na musulunci da haƙƙi na makwabtaka wa jarun lahu thalathatu huquq akwai makwabcin da yake da haƙƙi guda uku jarun muslim makwabci musulmi lahu haqqu wa rahim da makwabci wanda akwai dangantaka ta jini tare da mutum lahu haqqul islam wal rahim wal jiwar kinan shi wannan iya da haƙƙi na musulunci iya da haƙƙi na dangantaka iya da haƙƙi na makwabtaka wa akhraj al-bukhari fi al-adab al-mufrad wa tirmidhi wa hasanahu an abdullah ibn amr annahu dhabaha shatan fa ahada minha jirana jirana al-yahud yace an samu wannan hadisi imamu tirmidhi ya fitar da hadisi kamar yadda imamu al-bukhari ya fitar da shi a cikin adab al-mufrad kuma imam turmizi ya kyautatar da shi daga abdullahi dan amur ya ce ya yanka wata akuya sai ya ba wani makwabcin shi bai hude ya ba shi wani abu na nama qala fa in kana al-jaru akhan ahabbu lahu ma yuhibbu li nafsi uhibbu lahu ma yuhibbu ma yuhibbu li nafsi idan ya zama to makwabci dan uwa ne na musulmi ina son mishi abin da nake so ga karan kaina wa in kana kafiran uhibbu lahu ad-dukhula fil islam awwalan in kuma kafiri ne to zan so mishi shiga musulunci da farko ma amma yuhibbu li nafsihi kuma tare da abinda mutum yake so ga karan kanshi na'am na ga sauran bayani akwai da sauran bayani kuma lokacin sallah ya gabato ina ga muna yi tsayawa nan abinda muka hodi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am zai zo a- akwai eh, ruwaya da ta zo daga Aisha ta takaitar da gida arba'in wasu malamai suka ce a duk mutumin da ah, za ku yi sallah da shi to makwabcinka ne